العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau za mu tashi darasi na sha bakwai a cikin karatun bidayatul mustahid yau sha bakwai ga watan rajab hijira ta 1438 wadda ta yi daidai da sha biyar ga watan hudu shekara ta 2015 ta miladiya za mu tashi almasalatun rabi'a ko? na
المسألة الرابعة اتفق العلماء على طهارة أسفار المسلمين وبهيمة الأنعام نعم آه، المسألة المسألة الرابعة شيني سؤر المشرك والحيوان sauran ruwan mushriki da sauran ruwan dabba wato idan dabba ta sha idan mutum idan mutum ya sha ruwa ya bari ko idan dabba ta sha ruwa ta bari me hukuncin wannan tunda dai muna cikin babul miyah ne ko wannan yana tasiri akan tahara taharar ruwan ko baya tasiri to shine ya kawo mahallin ittifaq dan mu san shi sannan kuma a je zuwa ga mahallin ikhtilaf yace ittafaqal ulama malamai sun yi ittifaqi ala taharati as'aril muslimi akan akan tsarkin sauran abin shan musulmi wa bahimatul an'am da kuma dabbobi waɗanda suke na gida na ni'ima bahimatul an'am sune wannan thamaniyatu azwaj kamar yadda muka sani ko na'am واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا sun yi saɓani a saɓa a wato abin da ya a koma bayan wannan saɓani mai yawa saboda kun ga mahallin ittifaq ɗin kaɗan ne sauran duk saɓani shi yasa kun ga wannan yana da muhimmanci gane yawanci sau da yawa a cikin shari'a haka take mahallin ittifaq kaɗan ne kuma Allah madaukakin sarki yayi wannan dan ni'ima ne ga al'umma saboda haka idan da mutum zai zamanto cewar dole sai an haɗu akan abubuwa na komai da komai na shari'a sannan sai an haɗu ne sannan za a yi addini to ba ta ba addini dole sai da saɓani saboda haka wani ya kamata ya sa mutum ya samu sai a sadar da ruwan zuci sa mutum zai iya saba maka wannan saɓanin ba komai tafi kamar yadda amma an kace sai an daidaita a komai to waɗansu haka suke wannan ciwo ne na zuci ciwo ne na zuci da mutum ya kamata ya maganin sa yanzu kamar wata wata wani mawqif da na taba gani muna dawowa daga hajji a irin masallatai na hanya din nan sai aka tsaya za a yi sallar magriba da aka shiga wani wani saurayi haka mai gemu na san shi irin masu hamasa addini amma ba ɗalibin ilimi bane baya karatu a a madina yake shi ne limanci aka yi sallah a bayansa bayan ya yi sallama sai ga waɗansu suna sallah gaban tasu kawai yana sallah da ya jiyo shi salatukun babila salatukun babila wai saboda ba a yi sallah a bayansa su ce sallar su ta ɓaci don me za su a masa shi ba liman ratimi ba liman ɗan hanya masallaci ma ɗan hanya ne amma so yake kowa sai an bi an haɗa akan wani irin wannan rashin samaha ɗin shi ya kamata dole wato mu guje ta mu guje ta saboda in kace sai an yi ittifaki a komai da komai ba zai yi ba a wuraren ittifaq ɗin kaɗan ne yanzu kaga masa kaga yace wa ta lafu fi ma ada zalika ikhtilafan kathira sabani da yawa amma abinda aka yi ittifaq kaga akan masail biyu ne kawai ana cewa asar ana cewa as'ar don su'ur ne su'ur shine saura to jami'in sa as'ar shine al-qiyas ko kuma bit takhfif sai ka ce asar sai kai nakalin wato sai kai nakalin hamza din zuwa ga ita a a kai nakalin wannan hamza din zuwa hamzar farko sai ta zama to a sa sai ke tashilin kuma ita waccan hamzar sai maimakon ta zama to as'ar din sai ta zama to asa na فمنهم من زعم أن كل حيوان ظاهر السعود akwai daga cikin su cikin malamai wanda ya ce wanda ya ce za'ama anan bi ma'ana qala ne ala lughati ahli al-hijaz ahli al-hijaz suna cewa wa za'ama rasuluka anna anna rabb anna Allah arsalaka wa anna Allah amaraka bi kaza kamar yadda yazo a hadisin a hadisin Talha a hadisin Gawrath ya kage ce wa za'ama rasuluka ai wa qala rasuluka to a, kada mu dauki za'ama din na riyawa alqaul bila ilm yace daga cikin malamai akwai wanda yace kullu hayawanin tahir su dukkan wata dabba to sauran ruwanta sauran abin da ta bari tahir sarki ne sawa wannan a ta'mim da yi ya hada sawa'un wannan ta daga cikin bahimatul an'am ko tana daga cikin wato asiba masu cin wata dabbar ko tana daga ko alhinzir ko kare ko wani hayawan fahim ya shiga ciki akwai mutane wanda suka tafi akan haka na'am ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط daga cikinsu akwai wanda ya togace alhinzir kawai
وهذان القولان مرويان عن مالك waɗannan ƙaulukan guda biyu an ruwaito su daga malik a mazhabar malik aka samu waɗannan ƙaulukan والكلب با الخنزير ومن استثنى من ذلك الخنزير والكلب آآ آآ. الخنزير كوي آآ آآ، كاس لك زي زي. نعم نعم
ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب
a daga cikinsu akwai wanda ya togace daga cikin dabbobi din alhinzira wal kal kare a- alhinzir da kare
وهو مذهب wa huwa mazhabu الشافعي shafi'i shine mazhabar imam shafi'i
ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة daga cikinsu akwai wanda ya togaje asiba dabbobi masu farauta ammatan gabaki ɗayansu sawa'un wanda suke na gida ne ko wanda suke ba na gida ba kaga har mage ma za ta shiga ciki kyanwa tun da ita mata daga cikin siba na
وهو مذهب ابن القاسم shine matsabar ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim sahibu malik al-utaki
ومنهم من ذهب إلى أن أن الأسعار تابعة لل- akwai daga cikinsu wanda ya tafsir suka ce al'as'ar tabi'atun lilluhum sauran ruwa yana bin naman dabban ne
وإن كانت اللحوم محرمة idan naman mu- haramun ne فالأسعار نجسة to fal'as'aru na jisa to sauran ruwansu sai ya zama tona jasa
وإن كانت مكروهة idan kuma naman makruhi ne كأسعار مكروهة to al'asar sai zama to makruha kaga kamar a asiba a wajen malik makruha ce ba haramun ba ce bai dauke ta ba haramun ba Eh, karahiya ce saboda faɗin sun da Allah ta'ala ce wa uhilla lakum ma wara a- a- a- Allah madaukakin sarki yace a a قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا وأن كوي أكفنا saboda haka kaga sauran da ya nuna kan cewa su halal ne to amma saboda hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha an kulli dinabin min as-sila wa bi mikhlabin min at-tayr sai ya ce to tunda dai wannan hadisin gashi ya zo to amma kuma ga zahirin alqur'ani sai ya ce ba zai ce haramci gaba ɗaya ba ya zama to ya ci karo da alqur'ani sai ya tafi akan karahiya alhali kuma a wani lokaci za a ga a usul dina sai na istina'in qur'ani da sunna yana istina yanzu kaga kamar wajen hada mace tare da yar uwarta ai kaga duk da Allah ya ce wa illa lakum ma wara zaliku amma haka ya haramta wannan da shi ma kuma haka da sunna ne ya yi da tafsisi bis sunna amma anan a saboda waɗansu itibaratun da yi ba na'am
وإن كانت مباحة wa in kanar mubahatan idan halal ne naman fal'asar tahira to sauran ruwan sai zama to masu sarki mai sarki a- a- yana da sarki
وأما صور المشرك amma sauran ruwan mushiriki kuwa فقيل إنه نجس waɗansu akwai ƙauli da ya ce na jasa ne وقيل إنه محروم akwai ƙauli kuma da ya ce makruhi ne إذا كان يشرب الخمر idan ya zama to yana shan giya وهو مذهب ابن القاسم shine mazhabar ibn al-qasim abdurrahman
وكذلك عنده الجميع.
haka zalika a wajen abdurrahman ibn al-qasim jami'u asaril hayawana dukkan sauran ruwan dabbo sauran dabbobi sauran abin da dabbobi suka sha التي لا تتوقع النجاسة غالبا wadda ba ta wato wato gudun najasa a galibi wato ba ta barin najasa a galibi مثل النجاسة المخالفة mu- al-muhalla kamar kamar kaza wadda take cin tabo wadda take cin da taro so take cin a- a bayan gida
والإبل الجلال wal ibil jallala da kuma raqumi da- da kuma raqumi raquma waɗanda su ma suke cin najasa aljallala shine dukkan dabbar da take cin najasa ita ce aljallala sawa'un kaza ce sai dai nan ya yi mata suna almuhalla amma hatta kaza ma na ce mata dijjaja ko akuya ko rago ko saniya
والكلب المخالفة wal kilabil muhalla da dabbobi waɗanda suke suma masu cin najasa
وسبب اختلافهم في to duk menene kun ga wannan sabanin mai yawa menene dalilin da sa suka sassaba ثلاثة to أشياء a wajen ibn rushd ya ce abubuwa guda uku ne أحدها na farkon su معارضة القياس لظاهر الكتاب sabanin kiyasi ga zahirin litta- ga zahirin alkitab ku kula li zahirin kitab ya ce bai ce li nassil kitab dan in nassi ne kiyasi baya saba ma nassi domin kiyasi in ya saba ma nassi fasidul i'tibar amma sai ce li zahirin kitab to yawanci abinda mutane ba sa ganewa ke sai a ce ga aya karara sannan za ka yi kiyasi alhali ku ita ayar nan ba nassi ba ce akan matsalar zahir ce saboda haka idan ta zamanto zahir ce idan kiyasi ya saba mata za ya zamanto kan cewa kiyasi yana da ya- yana da fuska minan nama dan ta yiwu zuhur ɗin da kake gani a nan kai kuskuren zuhur abin da yake shine zahiri a wajenka watakila ba zahiri bane wato muhtamali mu'awwal shine al-ihtimal al-marjuh shine saboda haka eh, in mun gama a cikin maraƙi daga mun gama mabahathul qur'an za mu shiga mabahathul alfaz kula da su sosai inda za ka gane annas wal zahir wal mu'awwal wal am wal khas wal mutlaq wal muqayyad da sauransu wannan sa da yana da muhimmanci ba kowane abu ne aka kawo shi ba za ka ce a ai la qiyasa ma annas hakan ne la qiyasa ma annas amma annas ba shine kawai a- a kawo maka aya ko a kawo maka hadisi ba sai idan ayar da hadisin ta zama to nassi akan mas'ala sai ta zama to nassi akan mas'ala na'am na'am wani auren eh mm. wai ba nassi ne akan a ai fi'il alfi'il la umuma lahu alfi'il la umuma lahu saboda shi shi aiki yana da fuska da dama zai iya ɗaukan kususiya zai iya ɗaukan bayani ne ga wajibi zai iya ɗaukan bayani ne ga mustahabi saboda haka abin da ba shi da umu suna wannan ka'ida za mu za mu zo su a cikin usul fi'ilin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya abu mujarrad fi'ilinsa wannan hukuncin ya danganta da qara'in da dama amma dai akalla ahwalihi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akallansa aljawab shine akallansa na'am amma wannan ka'ida shi- wajen fi'il shine sace la umuma lahu ba yana ba zai ba zai dauki wato dalili da ya gani kowa da kowa ba saboda akwai fuskoki da dama da za su iya zuwa masa
ثاني معارضته لظاهر الآثار mu'arabatuhu li zahiril athar sabawar qiyasi ga zahirin hadisai shi ma kaga nan sai yace li zahiril athar bai ce lil athar ba inda su ma hadisai ai nasu ne. na'am والثالث na uku kuma آثار بعضها بعضا sabawar hadisai ba'dha ba'dan sashin su ga sashi في ذلك a cikin wannan mas'ala wato akwai hadisai wanda suke su saba ma juna sunan kaga babu bukatar ma ai magana zahir din su nassin su ya saba ma juna
أما القياس amma kaga qiyasi وهو أنه لما كان to kiyasi shine cewa lamma kana al-maut min ghairi zakatin yayin da ya zamanto mutuwa ba tare da an yi yanka ba shine wato ita ce sababin najasar ainin dabba عن الحيوان ainin wato ita dabba din في الشرع da hukuncin shari'a وجب أن تكون الحياة to ha- rayuwa kuwa wajibi ce ta zamanto هي سبب معارضة عين ita ce dalilin tsarkin ainin najasa a ainin dabba wato tunda an ce idan dabba ta mutu ba a yanka ba ta zama mushe wanda in ta rayu ba mushe ba ce rayuwarta ba zai yiwu ba in dai haka ne in dai a rayu ma najasa ce to me amfanin a- me amfanin yanka in dai a rayu ma najasa ce me amfanin yanka shine kiyasi shine nasu tunanin na hankali wanda shine kiyasin nasu kun fahimci kiyasin nasu Eh? yanka shine yake sanya na- nama ya zamanto halal ko a halatta shi Eh, in babu yanka za a ce wannan mushe ne to in ko mushe ne babu yanka to ya kamata a ce in yana raye ba na tasa ba ne tun da in yana raye ba za a ba shi hukuncin mushe ba shi ne na wannan shi ne kiyas Aha.
وإن wa in كان كذلك kana kazali idan ku al'amarin haka yake فكل حي ظاهر العين to fa kullu hayyin zahirul ayn dukkan abu wanda yake da rai to ainihinsa mai tsarki ne. fa kullu hayy zahirul ayn na'am Muhammad. Mm. to babu wani injin za a iya kawo mana musa ya ta kawo mana wani injin da Allah na'am وكل ظاهر وكل ظاهر العين وصوره ظاهر wa kullu tahirul ayn fa suruhu tahir duk kuma abin da yake ainin sa mai sarki ne to abin da yake zan sauran ruwa shi ma mai sarki ne asalin sa mutum Hmm? asalin sa mutum duk abin da mutum ya ce idan mutum mai sarki ne shi a jikin sa mumini saboda ransa abin da ya bari ruwan sa ma ya zama to tahir dukkan wani abu wanda yake tahir وأما ظاهر الكتاب to zahirul kitab to ko kun fahimci kiyasin ko kun fahimci kiyasin shine kan cewa rayuwa ita ce illar tsahara ita ce wato dalilin tsahara in akwai rayuwa akwai tsahara wannan shine abin da kiyasi ya nuna na'am idan babu in mutum ya mutu idan dabba ta mutu ba tare da yanka ba to ta zama tona jasa saboda ba ta da rai to in ku haka ne haka in dai tana da rai ko ana cinta ko ba a cinta ta zama to mai sarki shine kiyasin nasu na'am وأما ظاهر الكتاب to zahirin littafin Allah kuwa فإنه عارض هذا القياس araba hadal qiyas بالخنزير fil khinzir wal mushrik ya saba wannan kiyasin a cikin al khinzir wal mushrik da kuma a cikin mushriki Mm. Aha.
لأن الله تعالى wannan fa saboda fadin Allah ta'ala ya ce a cikin al khinzir فإنه fa innahu rijsun to shi wannan shi al khinzir rijsun dan najasa ne
وما هو نجس في عينه wa ma huwa rijsun fi ainihi هو نجس بعينه abinda ku ya zamanto aininsa najasa ne to ya zamanto najasa ne saboda ainin nasa ba saboda wani sifa ba idan aininsa najasa ne to saboda ainin ne ya zama najasa eh ba dan wata sifa ta sa ba to amma me yasa yace wannan zahir ne me yasa bai zamanto nas ba me yasa bai zama nas ba na'am A'a, rijisun, ai da rijisun da najisun duk ma'anar su ɗaya. Domin rijis shi ne dauda.
Mata na iya cewa wajen ci yake da warjis.
Ahsan wannan fuska ce. Cewa fa innahu rijisun ai akluhu. Mhm. Da kuma wanne kuma? Akwai wata fuska da yasa ba nassi bane akan najasar al-khinzir zahir ne? Me an-nass shine wanda yake bashi da ihtimal. al-zahir yana da ihtimali amma marju ya fi bayyana abin da ke nuna ɗaya ɗaya wacin da yasa zai zama to zahir saboda ihtimal kan cewa zamirin yana kuma ya zuwa ga laham ba ga khinzir din ba kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis saboda haka laham din yana fa innahu yana kuma zuwa ga laham saboda haka naman shine ba ainihin alkhinzir din ba saboda haka kaga wannan shi yasa ba nassi bane akan najasar ainihin alkhinzir ba najasa ne akan laham akan naman akan saboda haka shi ne dai kamar yadda kake faɗa cewa najisun akluhu cin sa shin shine najasa tunda damir din zai iya nufin zai iya koma zuwa ga laham zai iya koma zuwa ga alkhinzir ko ba haka ba eh to shi yasa kaga dukkan malamu dukkan fuqaha inda suke zaben kalmar su duk wata kalma da za su sa tana da bigir a ga da ya ce zahir ga abin da ya sa ya ce zahir ya ce nasu na'am ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط to don haka ne waɗansu daga cikin malamai kamar yadda muka gani ƙauri ne a mazhabar malik sai suka togace daga cikin dabbobi masu rai alkhinzir faqat suka ki- togace alkhinzir saboda wannan zahirin kitab saboda haka kaga sun yi tsardin kiyasun su amma a inda ya zama tokan cewa kiyasun su ya ci karo da zahirul hadith da da zahirul aya sai suka togace wannan ba su yi ijra'in kiyasi a nan wajen ba
ومن لم يستثن له حمل قوله بشيء wanda kuma bai masa istithna'i ba wanda bai yi istithna'in alkhinzir ba حمل قوله بشيء sai ya ɗauki faɗinsa rijisun على جهة الدنيا ala jihati zammi lahu a jihar zargi gare shi ne abinda kake faɗa shi abinda kake faɗa cewa rijis ɗin ba lalle ya zama najasa ba sai ya ɗauki kan cewa an rijis ana nufin wato a- a- wato ana yin wato ana kyama a- a- ana koran mutane daga gare shi wace ku kyamace shi ku kyamace shi ba wai hukunci ne akan najasarsa ba so da kaga wannan ma shi ma wani fuska ne na zuhur ba nasi bane akan najasa tunda ar- ba najis aka ce ba fa innahu rijis to rijis din nan zahir ne akan najasa amma ba nas bane akan najasa saboda haka shi ma wannan fuska ne na wato aiki da zahir ba- na cewa ayat zahir ce ba nasi ba وأما المشرك shi ko mushriki a faɗin Allah ta'ala إنما المشركون نجس mushrikai kadai dai najasa ne wato ba komai bane wato mushrikai ba su da ba wani abu ba wani abu bane su face najasa da wannan sifatul hasr ne ko
ومن حمل هذا أيضا على ظاهره wanda ya dauki wannan a bisa zahirinsa استثنى من من مقتضى ذلك القياس fil qiyas قياس المشرك al mushrikin sai ya togace abinda wannan yake hukuntawa a cikin kiyasi sai ya togace mushrikin wato shi ma sai ya dauki kiyasin haka yake gashi dai waɗannan masu rai ne amma tunda Allah a- a- kamata ya ce ba su- ba ba- ba- ba a ɗahirai ne ba masu najasa ba ne to amma tunda aya ta zo ta yi nasi a kansu to sai mu ce to sai ku fitar da su daga cikin kiyasi
ومن أخرجه مخرج الذم wanda kuma ya ɗauke shi wannan ya zo ne ta fuskar zargi درجة gare su tare da kiyasa sai ya ce muna nan akan ka'idar mu ta kiyasi domin da aka ce najis ba ana nufin najis na akasin da da aka na akasin tsahir ba abinda ake nufi najis ma'anawi najasa ce ma'anawiyya ta zargi so da haka shi ma wannan zahir ne ba nas ba akai so ko da an ce najis din ba nassan akai zai zai iya a a za a iya kawo ayat tambaya ce to ai da aka ce najis wace irin najasa najasa hissiya ko najasa ma'anawiya musamman ba a taɓa ruwaitowa an ce idan ka gaisa da mushriki ka je ka wanke hannunka Eh, ko ga- kawai dan kai musafaha da mushriki sai ka wanke hannunka annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ya shigo gidansa aka yi masa shimfiɗa eh, ya zauna akan shimfiɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu habiba ta tashe shi ah, ta ɗauke shimfiɗar ya ce to shimfiɗar ta yi min kaɗan ne ko ku ta yafi ne ce a wannan shimfiɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai ko mushriki ne na jis ba za ka zauna a kai ba ka gani ba ruwaito cewa sai da tawunki ba saboda haka kaga sai wannan zai karfafa cewa ai najasar da ake nufi najasa ce ma'anawiya
waɗanda shafi'iyya da suke ɗaukar ra'ayi idan an taɓa kare sai an wanke hannu wannan najasa sun da najasul ayn najasa ra'ayi eh amma game da kafiri ai ba su ce a wanke hannu ba wani irin sawa da shi shi saboda shi najasul ma'anawi najasa ma'anawiya shi kaga ai kare saboda nassi ya zo akan abin nan ah, da cewa taharatu ina'i ahadikum idza walaga fihi al-kalb kaga ya nuna kan cewar wankewar da aka ce ai dan tahara ce saboda haka ta nuna cewa tahara ce ah, najasar da ake faɗa ta kare din da suka dauka hissiya ce to ko alhanzir kenan su bai ba sai an wanke hannu ba an taɓa wanne a ko alkhinzir ma a wajensu tsarar da qiyas ai alkhinzir da kalb duk hukuncin su ɗaya ne shi yasa ma a shafi'iyya ai hatta alkhinzir shi ma za a yi masa shi ma sab'a marrat suka ce a wanki suna yin kiyasi da qiyasi a kansa a yayin da kare eh
وأما الآثار wa amma al-athar hadisai ko da suka zo فإنها أرادت هذا القياس بالقلب والحر والصباع to sun saba wannan qiyasin fil kalbi a cikin wato kare wal hir da ah, mage wasu ba da dabbobi na daji masu farauta
amma kalbi kare inda ya saba ma wannan kiyasin hadisin da ya zo a kansa da ya saba ma kiyasin hadithin abi huraira al-muttafaqu ala sihhatihi muttafaqun alayhi shine fadin sa alayhi salatu wassalam إذا ولد الكلب في إناء أحدكم idan kare yayi lallage a cikin ƙwaryar ɗaya daga cikin ku فليدركه falyurikhu to ya zubar da ya kwararar da ruwan وليغسله سبع مرات a ya sa- wal yaghsilhu sab'a marrat sannan ya wanke shi marra bakwai وفي بعض طرقه wa fi ba'dhi turuqihi a waɗansu riwayoyin wannan hadisin waɗansu asanid أولاهن بالتراب
ulahunna bitura na farkon su bitura da wato turbaya
وفي بعضها wa fi ba'dha a waɗansu hanyo a waɗansu riwayoyin وعفره الثامنة wa afiruhu thaminata bitura ku a, wato ku ku tula masa a wanki na takwas turbaya ku tula tur- turbaya a wanki na takwas wato bakwai din babu turbaya na takwas sai a zuba ƙasa a wanki وأما الهر to kun ga wannan ya nuna kun ga zahirin kiyasi ya nuna kan cewar duk da yana da rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya sha ruwa sai an wanke kwanan ma kuma a zubar da ruwa To inda ake wahalar ruwa da ya umarni a zubar da shi ba abin da zai sa a ce a zubar da shi face rashin kyautatuwarsa ga a yi amfani da shi shine wanda yake bai najasa wannan illan najasa sani ko ba wani abu ne ya sanya shi najasa ba illa haduwarsa da jikin kare harshen kare wa ammal hir ita ko mage وما رواه قراء shine abin da qurrata ya ruwaito ابن سيرين daga ibn sirin daga abu huraira رضي الله عنه قال Allah ya yarda da shi yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace أمر بالعين إذا ولد فيه الحر tuhurul ina tsarkin ƙwarya idza walaga fihi alhir idan a- mage ta sanya harshenta a ciki أن يغسل مرة a wanke sau daya aw marrataini ko sau biyu haka wannan hadisin aka ruwaito a ha- haka wannan hadisin aka ruwaito shi daga Abu Huraira a, amma as-sahih waqfuhu hadisi ne mawquf ra'ayin Abi Huraira ra'ayin Abi Huraira ne ba riwayarsa ba na'am ذروة ثقة shi ko qurra thiqatun inda ahli al-hadith amintacce ne wajen malaman hadith
وأما السباع wa amma siba su kuma dabbobi eh, dabbobi waɗanda ah, suke na farauta masu farauta
فحديث ابن عمر fa hadith ibn umar رضي الله عنه hadisin Abdul- ah, hadisin ibn umar المتقدم wanda ya gabata an abihi daga babansa قال رسول رسول الله صلى yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عن الماء akan ruwa dake wato ruwa dake a cikin tafki ah, ta- ah, ah, tafkuna tafki tafki وما wa ma yanubuhu da abin da yake zuwa masa minas sibai na daga dabbobi masu farauta da dabbobi قال sai ya ce إن كان الماء
kullatai ne in ruwan wato kulla biyu ne randa biyu ne lam yahmil khabthan khabathan to baya daukan dauda to kaga wannan a shi yayi muwafaka da kiyasi ko tun daga shi ruwan dabbobi sun zo saboda su- dabbobi hadda waɗanda suke ba a cin su sun sha daga cikin ruwan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yana da yawa wannan ba zai sa ya dauki dauda ba saboda haka shi wannan yayi ya dace da yaji amma shi ma ba nassi bane saboda zahir ne domin ta yiwu ruwan bai baci ba saboda cewar waɗannan dabbobi ba najasa bane ta yiwu dalilin kenan ta yiwu dalilin da yasa ruwan bai baci ba saboda yana da yawa yawansa ya sa kowace irin dauda ce in dai ya kai randa guda biyu to zai dauki zai iya daukan dauda ba abin da zai masa tunda shine mafhumin hadisi tunda ya ce idan kana al-ma'u qullatayn lam yahmil habfan khabathan idan ruwa ya zama to randa guda biyu to mafhumin sa kaga idan ya zama to bai kai randa guda biyu ba to shine jisa za ta cutar da shi saboda haka sai ta iya yiwuwa abin da ya sa wannan ruwan bai cutu ba ba wai dan taharar dabbobin ba ne wanda shine abin da muke yawa mu kafa hujja a saboda yawan ne to shi za a ga ya zama to ba nassi bane akai shi ma ya zama to zakir zahirul athar na'am
أما تعرض الأحباب في هذا الباب amma ta amma sabanin cin karo da juna a cikin waɗannan hadisai da za wato a zahiri kun san ta'aru fi zahir ne ba fi haƙiƙa ba ne tunda bayan da za a yi ka samu cin karo da juna a maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya zamanto a wajen me- me- me- me- a wajen shi ɗalibi wanda yake annaba na'am منها أنه روي عنه daga cikin an ruwaito daga gare shi sallallahu alaihi wasallam أنه سئل صلى الله عليه وسلم cewa an tambaye shi sallallahu alaihi wasallam عن حياض الله akan tafko wato tafki da suke tsakanin makka da madina makwantar ruwa inda ake samun ruwa yana a, wato alhaud shine tafki matattarar ruwa wanda yake mai yawa to a, jam'insa shine hiyab
يروها الحياض jaridahu alkilabu wasiba karnuka da namun daji suna zuwa su sha daga wannan ruwan قال لها ما حملت sai ya ce laha ma hamalat fi butuniha abinda ta ɗiba na ruwa nata ne a cikin cikukun- cikunansu ولكم ما غبر شرابا مقبولا A- eh, kuma abinda ya saura lakum naku ne sharaban ku sha wa tahuran ku yi tsarki
نحو هذا kwatankwacin wannan hadisin umar الذي رواه مالك في موقعه wanda maliku ya ruwaito a cikin muwattarsa وقوله shine faɗinsa يا صاحب الحوض ya sahib alhawd ya kai mai wannan tafki لا تخبرنا kakka ba mu labari kakka gaya mana فإنا نريد على السماء domin mu muna zuwa mu sha ruwan da dabbobi suka sha wata rido alaina ita ma ta zo ta sha ruwan da muka sha don su zo an tambaye shi ne suna tafiya sai aka tambayi mai tafki um, wannan tafkin naka asiba dabbobin daji suna zuwa su sha daga ruwan sai sai na umar ce karka gaya mana Um, wato wannan ba illa ba ne ko ta sha ko ba ta sha ba wannan ba zai tasiri akan a kan tafkin ba to shi ma kaga wannan zahir ne ko yuhtamal saboda asiba ba ne ta samu ne yuhtamal kuma saboda tafki ruwa ne mai yawa na'am
وحديث أبي قتادة da hadisan abi qatada ta aidan الذي خرجه shi ma wanda malik ya ruwa ya fitar da shi أن كبشة anna kabshata kabsha saka kabsha matar ɗansa ta ru- ta zu- ta zuba masa ruwan alwala وضوعا ruwan alwala وجاءت حيرة sai wata wato sai wata mage ta zo litashraba minha litashraba minhu dan ta sha daga ruwan فأسلم fa فأسلم asba lahal ina sai ya karkata ƙwaryar gare ta حتى شرب har ta sha ثم قال sannan ya ce إن رسول الله صلى الله عليه وسلم hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إنها ليست بنجس ita ba najasa bace wato mage ba najasa bace إنما هي من الطوافين عليكم أو awin tawafat tana daga cikin tawafin tana daga cikin yan gidanku yan gida a tawaf shine mai shiga ya fita wato ya kai kawo a cikin gida shine dan gida saboda haka uh, shine abin da yanzu ake cewa pet ko shine abin da ake cewa pet to da turawa shi za ka gani har wasiya suke ma mage ko kare in za su mutu su yi wasiyar dukiyar su cewa ta je wajen magen ko kare yanzu mai hukunci wannan musulmi zai iya wasiya ga magensa? Hmm? na'am idan aka yi sai a bata wasiyar Me- me yasa To, ga ga lauya nan eh na almubazzaranci ne to akwai kaulun sani
na shi ma wasiya ce ba na ba na ne ita ma- magen ko ta ba ba ta da waliyi na tana da waliyai saboda haka ya halatta a yi Eh, a kula- a za a iya mata wasiya kan a kula da ita a rinka ciyar da ita abinci ya yi? daga duk a to yanzu in aka in kuka duba idan aka idan aka duba faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan magidin ne ya faɗa yace fi kulli zati kabidin radibatin sadaqa wasiya ku sadaka ce don annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sadaka a gare ta a raye za a iya yi mata sadaka bayan mutuwa dama ita ce wasiya din kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dakhalat imra'atun na في هرة ربطتها لا هي تركتها ولا لا هي لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض نعم أنا أمزح
aya ce magana a kan jiya أمم.
da ce kutiba alaikum أمم.
idan hadara ahadakum Mm.
khairu wasiyatu lil walidayni wal aqrabin أمم. saboda haka wannan nas- su kaɗai za a yi mawasiya su kaɗai za a yi mawasiya saboda haka to da kyau da kyau alƙa yanzu kenan mutum ba zai iya wasiya ga abokinsa ba tunda baya cin akarabi mutum ba zai iya wasiya ga masallaci ba ko mutum ba zai iya wasiya ga makaranta ba wannan ai ai ne ne kharaja makharajal ghalib galibi su ake ma wasiya amma la mafhuma lahu babu mafhumi gare shi ai daga ta'rifin fuqaha ga sadaka cewa alwasiya ita ce sadakar da aka yi da take tabbata bayan mutuwar wanda ya yi ta sadaka da take tabbata bayan mutuwar wanda ya yi ta a'a ba a ihtiqaqin ta ba wakafi a daban take da wakafi wakafi mutum zai iya yana da Mm. wasiya ita ce sadakar da mutum ya yi da take tabbata a- da ake tamfizin ta ne da ake zartar da ita bayan mutuwarsa da ake zartar da ita bayan mutuwarsa Mm. eh ai shine shi- shine ai shi- shine kun ga ba- barin gaya muku abin da muke ta'arifin wasiya inda za ku san cewar dokan nan tana da amfani ga eh, ga masu ga ilimin fikiwa ga baki ɗayansa a nan a wasiya ita ce tasarrufi da ke tabbatar da haƙƙi a cikin dukiyar mai yinsa kuma ake zartar da shi bayan mutuwarsa kaga ba ma kawai sadaka ba duk wani tasarruf da za a yi a cikin dukiyar mutum amma ba za a- za a zartar da shi bayan mutuwarsa ta wannan wasiya ce ita ce wasiya saboda haka idan ka ce a rinka kula da maginan daga cikin dukiyata Eh, shi ne za a sa ba- sai dai ba zai wuce sulusi ba sai a yi bil ma'ruf dama wannan ai ka'ida ce ko me ne ne ba ko musamman ma dai hadisin fi kulli zati kabidin radibatin sadaqa eh eh mudabbar mm, mm. shi eh, shi ma zai zama to an yi masa yanci ba Mm. Mm. eh kwarai haka ne wannan daga baya ai wancan wancan ayar farko ne farkon wasiya din ki bai kun samu
in ya zama cewa wasiyar da ya iya kuɗin ne ke nan ba ko kuma akwai wasu ba su suka abubuwa da ya biya abubuwan da irin suka yi da wasu suka yi to za a yi wanda ya kamata a fasa da wani.
yawa wato idan mutum ya mutu farkon abin da ake kaddamarwa shine hidimar binne shi kudin likkafani da kudin masu haka kabari da kudin masu daukar gawa idan sai an dauka sai an sa a ta in ma da kudin da za a sai wajen eh duk wannan shi za a fara yi sannan sai haƙƙi da ya rataya da ko da ke tun ma kafin wannan ma abin da yake haƙƙin wani ya rataye da shi na dukiyar kamar alal misali ya bayar da jingina ya ba da jinginar gidansa to wannan jinginar tun da ya riga tana ba ta hannunsa ta fitar da hannunsa ba za a dawo da ita cikin dukiyarsa ba sai an so mazartar da ita ma tun kafin ma abin ne shi to sannan bayan an bin an hidima binne shi sai al- abin nan bashi min ba da wasiyatin yusabiha aw dayn Mm, to sai an yi bashi din ne sannan ake wasiya to bayan nan kuma sai ga- sai rabon gado to ita wasiya bayan an biya bashi an yi wannan abin da ya saura to ba zai ba zai wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyar ba idan ya wuce kashi ɗaya cikin uku to wanda aka yi ma wasiyar sai su yi ta'asa sai su rarraba kowa gwargwadon abin da aka bashi idan alal misali abin da ya saura dubu ɗari uku ne shi kuma ya yi wasiya da dukiyarsa ta kai dubu ɗari biyu to sai wannan dubu ɗari biyun sai a mai su dubu ɗari saboda haka kaga kowa abin da za a bashi rabin da abin da aka ce masa za a bashi tunda abin da ya saura rabin abin da ya wasiya da shi tunda dubu ɗari shine sulusun dubu ɗari uku to kowa abin da aka yi masa wasici da shi sai a ce to kai rabi za a baka domin inda an yi maka wasiya kudin ba su kai bai
kamar su azumi da wasu wannan wasu malamai dama duk wannan amma abin da ya shafi haƙƙin dukiya cewa ga haƙƙin Allah kai wani sun ce a fara biyan haƙƙin Allah kamar zakka ko kuma aka fita da zakkan nan gaba ki ɗaya su magada ba za su samu ba ai haƙƙin Allah a cikin wasiya yake saboda ka shi ma duk a cikin sulusi yake
ko da su za su rasa baya cikin bashi bashi da ake nufi kamar zakka da bai fitar da ita ba a cikin wasiyarsa za a ɗauka shi ma in yayi wasiya a fitar da ita ma'ana ko da magadan za su rasa komai ko da ke ha ba zai yiwu ba ai wasiya kashi ɗaya cikin uku ne ɗaya biyu su yanzu alal misali mutum ya mutu ya bi dukiya dubu ɗari uku ya ma mutane ya yi ma ya yi wasiya ta dubu ɗari kamar da hankali mana ya yi wasiya ta dubu ɗari akwai zakka da ake binsa ta dubu hamsin bai bayar da ita ba ya yi wasiya cewa in na mutu akwai zakka ta dubu hamsin ku fitar da ita to kaga ga baki daya abinda ya bari abinda yake haƙƙi a kansa daga cikin gado 150 kuma wasiya ya wuce iyakacin damar da aka bashi na wasiya wasiya 100 ce wannan 100 ita ce kadai za a yi wasiya saboda haka 100 nan 100 da ham- 100 da ya wasiya da ita sai ta koma su lusani sai ya zama to 67 za a ba mu wanda suke da 100 din zakkarsa da ya ce a bayar 33,000 za a bayar kawai sauran 17,000 ya rage masu 'yan magada in za su ji tausayinsa su cire daga cikin daganinsu su bayar in suka ce ba ruwan shi da Allah shi ya jinkiri bai bayar ba shi kenan na ita ma ita ma za ta koma ita haka za a yi ta haka za a yi saboda ai ha- abin a- umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam الثلث فالثلث كثير eh shi- amma dai shine haddi wannan shine haddi da jumhur suka dauka cewa wasiya abin nan a a a- abin nan tana cikin thuluth ne kawai na'am alaikum salam a wannan wannan shi kansa wannan akwai akwai fuska na wata shidu shahidai ne waɗansu sun ce wannan shaida lokacin kome ba ta da alaƙa da saki waɗansu kuma suka ce dubiyun ne lokacin saki da lokacin kome tunda kaga sai da ayat ta gaba tukuna sannan aka ce wa ashidu da wai adlin minku wa aqimu shahadata lillah bayan an gama batun saki bayan an gama batun saki din to shi yasa waɗansu suka ce shaida wajen kome ne ba wajen saki ba to kaga wannan ba nasi bane akan cewar za a yi shaida a lokacin ballantana a rataya ingancin saki da shaidu babu wani a- a- babu in banda yan shi'a yan shi'a ne suka ce ba a saki sai da shaida saki bai inganta ba sai da shaidu amma ahlus sunna gabaki ɗaya a mazahibin su sun ce saki yayi ko da shaida ko ba shaida kuma shine zahirin a shi shine zahirin sanin sahabbai Abdullahi dan Umar da ya saki matarsa tana haila ai bai shaida ba sai ya zo ya ga mu mahaifinsa Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce murhu falyuraji falyurajiha na'am na mai sauri mu karasa wannan ko fahtalafa ulama malamai sai suka yi sabani a cikin fassarar waɗannan hadisai وجه jam'iha ma'al qiyas al-mazkur da ta wace fuska za a hada ma'anar waɗannan hadisai su tafi daidai tare da kiyasin da aka ambata ذهب مالك في الأمر بإراقة السعور كالب to sai malik a wajen umarni da ya zo na zubar da sauran ruwan kare da kuma wanke kwana ƙwaryar da ya sha daga ciki sai malik ya tafi ya zuwa ga cewa أما ذلك عبادة idhalika zalika ibadatun ghairu mu'allala yace wannan ibada ce da bata da illa bata da wata illa at-ta'abbud eh ghairu maqulatul ma'ana ka gani sai a ce malik bai aiki da hadisi ba shi kuma yace ayi amma ba za a yi kiyasi ba saboda bai yace la adri ma wajhu hadi bai san fuskar wannan ba irin waɗannan abubuwan da malamai suke waɗansu sai a ganin kamar rashin bin nasi ne alhali su kuma suna kowa yana ba za kuma har duniya ta tashi kamar yadda shi- kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa ne har duniya ta tashi la tusallu la tusallu al-asr illa fi bani quraiza ba za a kushe ba da mutanen nan guda biyu masu bin zahirin lafzi da masu bin maqasid masu bin fahimta har duniya ta tashi haka za ka samu da aka ce kar wanda ya salla la'asar sai a bani quraiza waɗansu suka ce ai ai- ai ce sai a bani quraiza ba za mu salla ba sai mun je can waɗansu suka ce a'a ba ku yi amfani da tunanin kuma so yake mai sauri wannan bai hana mai sallah akan lokacinta ba sai suka yi kaga su dube su me suka duba maqasid ma'ana suka duba dole sai ka samu wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai inkari da kowanne daga cikin su ba wanda ya nuna kan cewa dole a samu wannan wannan to shi malik sai ya ce wannan ibada ce ba ta da illa domin ya ce dalilinsa ya ce kare an ce ya yi farauta idan ya je ya yi farauta ya kamo dabba da baki da- da- da- da harshensa wannan yawun nasa wannan yawun nasa da in ya shi ne in ya shiga cikin kwarya aka ce a zubar da ruwan a wanke ba a ce a wanke shi ba an ce kawai a ci haka ya ce wannan shi ne yankansa to ta yaya za a yi don yawu ya shiga cikin ku- cikin kwano shi kuma a ce dole wannan najasa ne ya ce ba dai najasa ba ne sai dai wata ma'ana daban don inda najasa ne ya kamata ya yi ƙirƙira hatta a wancan sura ma ya zama ya ɓata wajen sai an yi sai an wanke kun fahimta sau da aka sai ya ce wannan illa ce zai wannan ibada ce ba ba shi yasa za ka ga a a cikin daban fikihun malikiya suna faɗa suna cewa wajibi ne a wanke a ƙwarya ta abudan ta abudan don yin bauta don yin dabbin umarnin Allah eh an umarna a aikata amma ba don tsarkakewa ba don tsafta ba don tsarkakewa na'am وأن الماء الذي يرد فيه da kuma cewa ruwan da ya sanya harshensa a ciki laisa bi najis ba najasa bane
ولم يرى إراقة ما على الماء bi الأشياء التي يرد فيها الكلب بالمشروع walam yara iraqata ma adal ma shi a wajensa bai ga cewa abinda ba ruwa ba ba dole ne a zubar da shi ba daga daga sauran waɗansu abubuwa allati yalihu fi halkal wanda wato kare yake sanya harshensa a ciki fil mashhuri anhu a cikin abin da yake magana mashhuma mafi- a- a- wadda take mashhuriya daga gare shi وذلك كما قلنا لمعارض لمعارضة to ذلك sai dai wannan shi yasa aka samu sabani hatta wajen malik Ah, tunda hadisin kaga cewa idza walada al-kalbu fi ina'i ahadikum ai bai ce fi ina'i ma'i ahadikum ba. bai nasi akan ruwa ba shi yasa shi kansa malik din yake cewa ah, aka sabawa da wajensu wani ya- wani lokaci ya ce bil umum duba ya zuwa ga lansun hadis din amma a wani abin da yake ne mashhur a wajensa kuma shine ina jin ya faɗa a cikin muwatta in ban yi wahami ba yace walai salma'u ka gairi walai sa gairul ma'i kalma abinda ba ruwa ba kamar ruwa bane saboda yanzu kamar madara inda ake da yunwa dinnan ai ba a zubar da ita ba shi ya na'am ولأنه ظن أيضا wa zalika kama qulna na'am لمعارضة ذلك القياس saboda sabamar wannan kiyasin ga hadisi shi yasa sai ya ce to gaskiya wannan ibada ce
ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن القلب نجس العين عرضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى fakulu min ma amsakna alaina shine yace kuma da ya shi imam malik ya ya fahimci ya zaci cewar idan aka fahimci cewar kare ainihinsa najasa ne to wannan zai saba ma zahirin littafin Allah shine faɗin Allah ta'ala fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kama
يريد يريد أنه لو كان نجس العين yana nufin da najisul ain ne لنجس الصدر da a ci da wannan naman farautar shi ma ya zama to najasa bi mumasatihi da shafarsa da yi rike shi da yi
وأيد هذا التعويض kuma ya karfafa wannan fassara بما جاء في غسله من العين da abin da ya zo na wanke shi min al'adadin na min al'adad na daga adadi والنجاسات ita kuwa abubuwa da suke najasa ليس يشترط في غسلها العدم adadi ba sharadi bane wajen wanke najasa فقال wanke najasa har ainin ta ya fice ne ba inda aka ce zaka wanke najasa ka wanke sau uku sau hudu sau biyar A'a. saboda haka adadi ya nuna kan cewa abin ba tahara bane wani abu ne daban shi ne sai ya ce to ibada ne
فقال إن هذا الغسل sai ya ce inna hadha al-ghusl inna hadha al-ghusl wannan wankewar إنما هو عبادة ibada ne kawai
ولم يعلم على سائر تلك الآثار
bai kalli sauran hadisan ku bai ma kalle su ba li zafiha indahu saboda raunin su raunin su a wajensa
وأما الشافعي shi ko imam shafi'i sai ya فإن القلب togace kare أحل na من الحواء min alhayawan alhayy daga dabbobi waɗanda suke masu rai وأرى أن ظاهر هذا الحديث ya du- ya- ya- ya tafi akan cewa zahirin wannan hadisin يوجب نجاسة yana wajabta najasar sauran ruwan sauran abin da ya sha وأن لعابه هو هو النجس da ce- da kuma cewa yawun nasa shine najasa لا عينه ba ainihinsa ba a cikin abin da nake zato wato wannan zaton su kenan fahimta su kenan gaban habar shafi
وأنه يجب أن يغسل السير ya ce ya tafi da tsarf ya ce to in ma sun- in ma farauta kare ya yi sai an wanke zannan wajen
وكذلك الصفن الخنزير لمكان الحياة المفتوحة
ya ce wa kazalika stathna al-khinzir haka nan ma ya togace al-khinzir li makani al-ayati al-mazkura saboda wannan ayar da aka ambata fa innahu bisu na'am وأما أبو shi ku حنيفة abu hanifa rahmatullahi alaihi to shi cewa ya yi mafhum hadhihi al- al-mafhum min hadhihi al-athar abun fahimta daga waɗannan hadisai الواردة wadda suka zo بنجاسة da الصدر najasar sauran dabbobin daji والإبل da kare da- da mage da kare ومن قبل تحريم لحومه ya zo ne ta fuskar haramcin namansu وأن هذا من باب خاص uri da bihil am wannan yana daga cikin babin abin da yake khas uri da bihil am amma abin da ake nufi al'am dukkan wata dabba wadda take a, aka haramta namanta وقال الأصحاب sai ya ce to dukkan sauran ruwa لحوم tabi'atul lil humil hayawan yana bin wato naman dabbo a dabban ne idan naman haramun ne to sauran ruwan shi ma haramun in naman ba haramun bane sauran ruwan ba haramun bane sai ce ambatan kare da alkhairin ambatan kare da dabbobin daji da mage da aka yi dan a nuna kan cewa kamar yadda naman su bai zamanto halal ba to haka sauran ruwan su ma shi yasa bai zamanto halal ba to sai dai mushkilan wannan kiyasin zai rushe akan alheri inda namanta ba haram bane amma kuma gashi ruwan nata bai zama to yayi najasa ba an ce ba najasa ba ce Abu Talha ya karkata mata ruwa tana sha kuma ya ci gaba da alwala da ruwa na'am وأما بعض الناس waɗansu daga cikin malamai kuwa sai ya togace alkal ya togace wato kare da mage da dabbo da namun daji على ظاهر الأحاديث a bisa zahirin hadisai da suka zo a wannan babin وأما بعضهم waɗansu su kuma فحكموا بالأحاديث سؤول الكلب والسير sai hukunci da cewa sauran ruwan sauran abin da kare ruwan da kare ya sha mai tsarki ne walhir da kuma na mage واستثنى من ذلك السباع فقط sai ya togace namun daji kadai
وأما سؤول الكلب abin da yasa ya ce sauran abin da kare ya sha ba najasa bane فللعلم اشتراء في fa غسله fal adad al mushtarak fi ghaslihi saboda adadin da aka sharɗanta wajen wanke shi ول- ولمعارضة ظاهر الكتاب له lahu da kuma za- sabanin zahirin ah, alqur'ani da shi shine fakulu mimma amsakna alaikum dinnan ولمعارضة حديث أبي قتادة له kuma saboda sabanin hadisin qatada da a, a, a, a, a gare shi إذا علل عدم النجس- نجاسة الحرة domin ya ce rashin najasar mage من قبل أنها saboda tana daga cikin al masu shige da fice kalb awwab ya ce to shi ma kuma kare tsawwa saboda ka tunda alheri ta zama to ba ta da najasa da ta tana daga cikin siba an yi rufsa ne to in an yi rufsa a ka- a- a- a mage to a kare ma shi ma sai a yi tunda ma'anar da ke cikin kare tana cikin mage shi ne tun mina tsawafi wa amma hirra wa amma alhirra ita ko ka ita ko mage fa musirun ila tarjihi hadith abi ya tafi ne zuwa garin jayar da hadisin abi qatada hadith a bisa hadisin qurra an ibn sirin na tarjihi da rij- da rijayar da hadisin ibn umar ala hadith umar da kuma akan hadith Umar ya nufin asar na Umar dan ba hadith bane asar ne wa warada fi ma'anahu da kuma abin da yazo a cikin ma'anarsa na saba saboda saba wasa ga hadisin Abi Qatada ta gare shi da wato shine da mafhum da mafhumul mafhumul mukhalafa وذلك أنه لما علم bayyana wannan mafhumin shine kan cewa yayin da ya sanya illar rashin najasar mage بسبب الطواف saboda bi sababi tawaf saboda kai komo da take yi فهم منه أن ما ليس بالطواف sai aka fahimci kan cewa duk wanda yake ba tawaf bane mai kai komo هي الصلاة sune dabbobin daji فأصحابها fa'as'aruha muharrama dabbobin eh, ru- sauran ruwan abin da suka sha haramun ne وممن ذهب هذا المذهب ko daga wanda ya tafi a wannan mazhabar shine Abdurrahman ibn al-Qasim
وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا shi ko Abu Hanifa ya faɗi irin abin da muka faɗa في نجاسة سوء الحمد da cewar sauran ruwan kare sauran abin da kare ya sha najasa ne ولم يرى العدم في غسل الشقة kuma baya ganin cewar wato walam yara al'adar fi ghasli shartan fi taharatil ina kuma baya ganin adadi sau bakwai din nan sharadi na- wajen wankin shi sharadi ne na- na wato taharar ah, na sarkin kwaryar الذي ولد فيه wanda ya yi lallage a cikinsa لأنه عرض ذلك عنده القياس domin shi a wajensa alkiyas fi ghaslin najasa wajen wankewan najasa ya yi mu'arraza ga wannan domin ka ce sai an wanke sau bakwai ita dai najasa ba in- in ta fita ko da sau uku sau ɗaya ne shi kenan in kuma ka wanke sau bakwai ba ta fita ba sau bakwai ɗin nan ba zai sa najasa daga wata hukunci ya wuce ba. dole sai ka fitar da ainihin shi ne kiyas أعني أن yana nufin cewa annal mu'tabar abun lura إنما هو fiha a cikin najasa inna ma huwa izalatul aini faqat gusar da ainin najasar ne kadai وهذا على عادته wannan a bisa al'adar Abu Hanifa ne wato mazhabarsa fi raddi akhbari al-ahad wajen rashin karban hadisai da suke al-ahad ba mutawatira ba لمكان معارضة الأصول usuli laha idan suka saba ma qiyasul usul in in har khabarul wahid ya saba ma qiyasul usul qiyasul usul shine wato al qiyas fi ma'na nas za mu zo shi insha Allah to im Abu Hanifa yana raddin khabarul wahid قال القاضي قال القاضي القاضي Abu Walid واستعمل هذا الحديث بعض saboda haka sai yayi aiki da sashe na wannan hadisin walam yasta'mil ba'da bi aiki da sashe ba أعني أنه استعمل منه ي- ولم تعارضه عنده الأصول malam tu'aridu inda hul usul sai ya ka- aiki da hadisin ta inda bai saba ma usul ba ya aiki da hadisin cewar a wanke an fahimta aha ولم يستعمل ما عارضه amma inda ya saba ma usul bai aiki da shi ba shine adadi adadi a wajen sa ya saba ma usul saboda haka ya karbi hadisin ta wata fuska bai karbi shi ta wata fuska ba
وعرض wa ذلك addada zalika wa addada zalika ya karfafa wannan لأنه مذهب أبي هريرة cewa mazhabar Abu Huraira ne إلا والحديث wanda ya ruwaito hadisin saboda an ruwaito Abu- abu huraira yana cewa daga kaulinsa cewa a wanke sau sau uku sai cewar rawi a alamu bi marawa shi ya fi kowa sanin abin da ya ruwaito
هذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء to ai sai dai mu tsaya a nan saboda lokaci ya kuɗe sai mu tashi a nan fahadi yal asha allati asha allati na'am subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk